الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولك الحمد كما يليق بعظيم سلطانك لك الشكر في الأولى ولك الشكر في الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجيب المضطر في البر والبحر إذا دعاه لا إله إلا هو السميع العليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الذين صبروا وصابروا ونصروا وتواصوا بالحق وعملوه وتواصوا بالصبر وقاموا به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إخوة الإيمان في هذه الدنيا مصائب عظيمة ومحن جسيمة وبلايا متنوعة آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والوجل وقوارع تشوش الذهن وتشتت الأفكار كم في الدنيا من عين باكية وكم فيها من قلب حزين هذا يشكو علة وسقما وذاك حاجة وفقرا وآخر هما وقلقا تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شدة ورخاء وسراء وضراء فهي متقلبة لا تدوم على حال إخوة الإيمان اعلموا أنه لا ملجأ ولا منجا إلا من الله وإليه لا شفاء إلا بيد الله ولا كاشف للبلوى إلا الله لا توفيق ولا فلاح ولا نجاح إلا من الله فالفرار إليه قال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله إنكم إذا خوفتم وفزعتم وأزعجتم وشوش عليكم فارجعوا إلى ربكم وتضرعوا إليه فإنه لا حول ولا قوة لكم إلا بالله ربكم كما قال تعالى آه الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفر الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد إخوة الإيمان فاتقوا الله تبارك وتعالى وتوبوا إليه واستغفروه فإنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki makagin halittarmu mamallakinmu wanda shi yake gudanar da lamarin bayi shi kada ya cancanta a bauta masa Allah maɗaukakin sarki yabo da godiya su tabbata gare ka kamar yadda suka dace da kai suka cancanta da kai babu abin bautawa na gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba yabo da sallama ta tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukaki ya aiko shi rahama ga dukkan talakai baki daya tare da iyalan gidansa da sahabbansa wanda suka yi hakuri suka jure kuma suka samu taimakon Allah suka yi wasiya da a rike gaskiya kuma suka yi aiki da ita suka yi wasiya da ayi hakuri a jure kuma suka tsaya su ma suka jure suka yi hakuri da duk wanda suka biyo bayan su da kyawawan ayyuka bayan Allah Allah maɗaukakin sarki shi ke biyan bukatun bayi shi ke tsamar da bayi daga bala'in da suka shiga shi ke ba da bayi kariya daga dukkan abin da suke tsoro ko yake razana su komi yana hannun Allah ne babu wanda ya gangari Allah ba wanda ya kusace shi ƙarfi ballantana ya fi shi ba wanda ya kusace shi iko ballantana ya fi shi babu wanda ya isa da shi shi ne ya isa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana musulmai haka Allah maɗaukake yi duniyan nan cikin jarrabawa kala-kala fitintunu iri-iri raɗaɗi kala-kala damuwa iri-iri kowa da irin tasa bayan musibar da take haɗuwa ta game mutane kowa yana da irin tasa damuwar haka za ka ga duniya wani yana cikin kuka saboda bakin ciki da damuwa wani saboda rashin lafiya wani saboda talauci haka duniya take wani yana dariya wani yana kuka wani ya tamu wani ya rasa wani yana cikin tsanani wani cikin sauki haka Allah madaukakin sarki yake jujjuye duniya a dai abun ɗaiɗaikun mutane haka kuma yake juye duniya akan taron jama'a ya ku ƴan uwana duk girman musiba idan ta tunkaro mutane wallahi Allah madaukakin sarki yana da ikon tare ta yana da ikon kare ta domin komai yana hannunsa ne dukkan waraka tana hannun Allah yaye bala'i yana hannun Allah shine mai datarwa shi mai rabautarwa shine mai tseratarwa babu wanda ya kamata bayi su gudu wajensa lokacin da suka shiga cikin damuwa sai Allah subhanahu wataala ya ku ƴan uwana duk lokacin da aka shiga cikin firgici da tsoro to ba abin da ya kamata mutane su yi face komawa ga Allah ko shakka babu duk masu hankali a cikin wannan ƙasa sun wayi gari cikin firgita da razana da tsoro da abubuwan da jaridu da kafafen yada labarai suka yada na cewa ƙasar Amurka ta kawo wani mummunan hari a cikin jihar Sokoto wai tana yakan ISIS wannan abu akwai tsoro a cikinsa akwai firgita a cikinsa dole in kana da hankali za ka yi tambayoyi da yawa ita dai wannan kasar da muke rayuwa cikin ta Najeriya ba ta fito officially ta bayyana cewa akwai na ISIS a jihar Sokoto ba officially babu wanda ya zo ce akwai wasu 'yan ta'addan ISIS da suka yi ƙarfi wanda har sai Amerika ta zo ta yake su a jihar Sokoto asali babu wannan labarin abu na biyu ita wannan kasar ta Najeriya bata zo ta faɗa wa mutane cewa saboda waɗannan ISIS din sun fi karfin Najeriya ta haɗa baki da Amerika za ta kawo hari ba ballantana mutane su ji labari cewa dama harin an sace za a kawo shi haka kawai aka wayi gari aka zace an kai hari yaya za a yi irin wannan labarin hankali ya kwanta a kansa yaya za a yi mutane su samu nutsuwa da irin wannan labarin da ya zo da irin wannan yanayi da ake ciki ta ina mutane za su samu nutsuwa wani irin bayani gwamnati za ta yi wa mutane a fahimce ta to jama'a masu fashin baki suna nan suna ta yi wani mai fashin baki in kaji yana fashin baki sai ka ce shi kansa yana bukatan a sake fasa masa bakin kaga rudani yayi rudani idan mai fashin baki yana bukatan shi ma a fasa masa bakin to ka san rudani ya kai rudani ana cikin damuwa amma jama'a ba abin da yafi karfin Allah mu musulmai mun yi imani duk inda musiba ta girma wallahi thumma tallahi Allah madaukakin sarki in ya ga daman dakushe ta al'abarinsa kun fa yakunu ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أمره أمره بين الكاف والنون tsakanin kafin ne da nun yana cewa kasance zai kasance labarai suna zuwa da yawa mimbari ba wajen fashin baki bane da haka ni ba baki zan fasa ba amma dai kowa ya san cewa ana cikin rudani akan wannan lamari mu a matsayinmu na almajirai ba abinda za mu nuna wa mutane sai Allah mu koma ga Allah maɗaukakin sarki abinda muka yi imani da shi babu abin da ya gagar Allah duk abin da aka ɓoye Allah zai iya bayyana shi in ya ga dama duk irin abin da aka shirya Allah zai iya wargaza shi cikin kankanin lokaci da kiftawar ido ma baina tarfata ainin wantibahatiha yuqallibu Allahu min halin ila hali tsakanin kiftawar ido Allah maɗaukakin sarki zai canza abu daga abin da aka shirya ya mai da shi abin da shi ya ga dama domin wa mata sha'una illa an ya sha Allah duk abin da mutane suka ga dama su shirya ya faru wallahi in Allah bai ga dama ba zai faru ba da haka muna mai da lamarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah babu wata musiba da za ta sauka face tana da sababin wasu ayyuka na saƙo da zunubai da bayi suke aikatawa Allah madaukakin sarki yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir mu koma ga Allah madaukakin sarki mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba tana daga cikin sababin da ke sa Allah madaukakin sarki ya kawo mafita ga mutane duk halin da ake ciki a tuba ga Allah madaukakin sarki a kankan da kai zuwa gare shi a roke shi a tashi cikin dare ayi addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin masharranta da makircin makirai da kaidin masu kaidi da duk muguntar masu mugunta Allah madaukakin sarki ya tsire mu miyagun mutane daga cikin gida da waje duk wanda suke wani mummunan sharri akan musulmi a cikin wannan kasar Allah madaukaki ya kare su duk masu mummunan sharri akan wannan a cikin akan wannan kasar tamu Allah madaukaki ya kare kasar ya bayar masa da sharrin sa kansa Allahumma alayka bi a'daika a'da'iddin Allahumma alayka bi infa'innahum la yujizun Allahumma hafaz biladana اللهم احفظ بلادنا من كل كيد ومكر وخديئة ومكروه يا رب العالمين اللهم عليك بالمعتدين اللهم عليك بالمعتدين عليك عليك بالمجرمين المفسدين اللهم من أرادنا بسوء وأراد ديننا بسوء وأراد بلادنا بسوء فأشهر بنفسه واجعل تدبيره في تدبيره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنه لا يجزونك يا من لا يجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم عليك بهم فإنه لا يجزك ألا فصلوا وسلموا على خير البرية فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله